العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا اللهدي ne wuni na hudu a cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan wanda ya daidai da hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah muna roƙonka ka sa duk abin da zamu karanta ya zama a cikin ibada karbabbiya Allah ka gafarta mana zanuban mu Allah ka dukan mu da rahamaka Allah ka aushi addu'o'i mu ka yafi mana ah insha Allah dai muna cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda jiya ayar da muka tsaya ce aya ta 114 go yau insha Allah za mu tashi aya ta 115 da uzunin Allah Wani aya ta baya dai mun ji yanda ta karantar da mu yanda illa take akan hana ibada a guraren da ya dace a yi bautar Allah musamman kamar masallatai yana daga cikin mafi zaluncin kai a duniya mutumin da ya hana abota ma Allah a inda ya dace abota ma Allah kamar cikin masallatai haka ko kuma mutum ya yi kokarin rusa masallacin wa in ma rusawa ta ma'anawi ko kuma rusawa da take hissi rusawa ta bangaren ginin ko kuma rusa ta bangaren yin ambatan Allah a ciki don haka babu shakka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke masu illa a cikin rayuwa ta ɗan adam ka ji wani abu an ce ba mafi zalimcin kai kamar wanda ya aikata kaza to yi kokari a rayuwarka kan a samu hannunka cikin wannan aikin Allah ya datar da mu yanzu sai Allah madaukakin sarki yace walillahi al-mashriq walillahi al-mashriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah
wallahu alam fihi tasaliyatul rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi Allah shi da sani amma an ce dalilin saukar wannan aya a bayanin waɗansu malamai shi ne kaman kwantar da hankali wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa alladina kharaju min makka wanda suka fito daga garin makka suka hijira zuwa madina a lokacin da suke garin makka suna yin sallah ne ta hanyar sanya ka'aba a gabansu a matsayin alƙiblarsu amma kuma suna saitawa ta yadda za su kalli hal baitul maqdis a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah a garin makka ya salla bi makka ila baitul maqdis wal ka'aba bayna yadayhi ina aka ce misali qudus tana gaba kudu to sai zo arewacin ka'aba ta haka ma sun hada dukan ne dukkan su kenan sun zamanto alƙibla ne lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kauro zuwa Madina sai ya tarda Madina cike take da Yahudawa kun san Yahudawa sun zo sun yada zango kafin aihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin bayyana shi a garin Madina saboda a cikin tarihi sun ji manzon karshe zai rayu a wannan gurin yanzu ke tsammanin kila za a same shi ne a cikin zuriyarsu tunda mafi yawan annaba sun mutu ne daga zuriyar bani isra'il a lokacin da Allah madaukakin sarki ya bayyana da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam a garin makka to wani abu ya kawo musu hasara kwaran gaske da jayayya da gangam akan sun san gaskiya suka ki saboda mi ba su samu yadda suke so ba to Allah madaukakin sarki sai yawa manzon Allah umarni idan ya tashi ibada yanzu a garin Madina ya fuskanci Kudus a matsayin alƙibla to wani abu ya sa yahuda sun yi alfahari kwarai sun ji daɗi suka ce aha ashe zai ba gaskiya ba yanzu alƙiblar tashi ma ai tamu ce to ba zala sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsa yana kwaɗayin a ce alƙiblar da yake ibada da ita alƙibla ce ta kakansa annabin Allah Ibrahim khalilur rahman in ce Ka'aba to lokacin har yana addu'a yana roƙon Allah madaukakin sarki ya ba shi dama ya hore mishi ya zamanto inda zai fuskanta ta fuskar ibada wannan alƙiblar ta annabi ibrahim khalilur rahman alaihi salatu wassalamu ka'aba to shine Allah madaukakin sarki a yace karna ra ta kallubu wajhaka fis sama ta qalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram ubangiji ta'ala yace annabi sallallahu alaihi wasallam ta kallubu wajhaka fis sama hakikan mun ga yanda kake jujjuya fuskarka na'u sama gaba sama yana jiran wahayi ya zo daga Allah yana addu'a Allah ka duk yadda alƙibla ta ta zamanto kama ne Allah ya ce mun ga kana son haka da haka yanzu umarni ya zo daga Allah fa walli wujuhakum shadarar masjidil haram ku juya fuskar ku ta fuskar ibada a matsayin alƙibla wajen inda ɗakin Allah mai alhurma ke shine Ka'aba yanzu an canza mishi alƙibla bayan yayi kusan wata tara ko wata goma yana kallon alƙiblar Qudus ta fuskar ibada Yahudawa suna alfahari da cewa shi ma da kaɗan kaɗan ma zai bi su gaba ɗaya tun da yanzu alƙiblar ma tasu tashi ce ita yake aiki da ita yanzu sai Allah kai tsaye ce fa walli waje haka shatar da musulun haram idan ka tashi ibada ba Qudus za ka kalla ba ka ji yadda fuskar ka wajen ɗaki mai alhurma shine Ka'aba to dan fa aka fara kuma gangano nan suka fara ce ce fice ma wallahu an qiblatil lati kana me yasa ya canza alqiblar da yake kai kuma yanzu waɗansu daga cikin mutanen Quba masallaci na farko da manzo Allah ya gina kafin ya shiga garin Madina wanda yake da mil guda bakwai ko a ce kusan kilomita goma daga cikin garin Madina a wancan lokaci yanzu ya zama cikin gari su suna cikin sallar su suna kallon Qudus bisa akwai sabon umarni daga Allah ba kawai sai wani da ya sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi sai ya zo sai ce musu ai ba ku da labari ko jiya da daddare an sauka da manzo Allah alqur'ani yanzu alqibla da ake kallo ba kullu bace ita kawa an ce a cikin sallar suna ruku kawai limami sai ya juya su ma mu suka juya aka yi tazarce gidan go sai aka zarce zuwa ka'aba ba su jira sai sun sallame ba ba su jira sai sun ji magana haka dai ko ba haka bane saboda a wancan zamanin sabai bisa ƙarya da ka ji dan uwanka ya faɗi ma gaskiya magana kawai haka suke amma mu yanzu fa in an baka labari sai ka tantance in baka za ka samu matsala sai ka ka samu labarin kaunar kurege domin akwai mutanen da suke su ba labari ba da gaskiya ba musamman ma labari wanda yake mara kyau wani kawai shi nan da so yake kawai ya dan ji labari mara kyau sai ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu an yi kaza sai ya tawatsawa a duniya kuma musamman abin da zai bakantawa al'umma musulmi rai wanda kuskure ne an fi so duk labarin da mutum zai bada kai ya bada da karya sharadi kenan na biyu idan zaka bada labari ka bada labarin da zai faranta rai zuwa ga al'umma musulmi ba abu mafi sharri a duniya kaman bakanta rai ga al'umma musulmi ba ayyuka mafi alkhairin da Allah yake so gabawa kamar abin da zaka tusa farin ciki da murna a cikin zukatan al'umma musulmi don haka mu kiyaye irin waɗanda za su aiko labari nan da nan yanzu nan an yi aka san dan mutum an yi aka san dan mutum kaza sun mutu yanzu nan an yi kaza sai mutum ya watso kai ma sai ka dauka ka watsa ka aikata abin da ba daidai ba duk abin da yake ba mai kyau ba na lalaci idan zaka aika waɗansu sai ka kalli maslaha tukunna idan na aika wannan wata fa'ida mutane za su samu a kan shi in dai ba wata fa'ida to kanka aika domin zaka bakanta masa rai wannan bakanta rai kin zunubi ne a gare ka shi yasa ake so al'umma musulmi kullum a kwanta mata da hankali a sanya abin da zai sanya murna da farin ciki a gare su to shi yasa wani sabi na basu labari ai an canza alƙibla suna cikin sallah ma sai suka juya to yanzu Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ne a fahimta waɗansu malamai dalili da wannan canza alƙibla kin waɗansu malamai kuma suka kawo waɗansu dalilai wa'inda ba wannan ba wanda abin da muke so da shine mu fahimci umarni ne daga Allah ya zo domin tarjuma alqur'ani muke ba tafsiran malamai muke kawa ba ubangiji ta alace walillahi al-mashriq wal maghrib ai inda rana ke fitowa na wane ne na Allah ne wal maghrib shi ko na wane ne inda take fadawa shi ma na Allah ne kenan idan har yahuda suna tuhumar manzo Allah me yasa ya canza alqibla waccan da yake kallon da ta wane ce tashi ce kuma shi mai ita ne yanzu yace ya canza to me matsala kuma me matsala ba wata matsala ai bai yi aibu ba wannan bai zama laifi a gare shi ba dama alƙiblar da yake kallo dai ta Allah ce yanzu ba kuma zuwa ta Allah ne ya juya Allah ya ce fa'ida ma tawallu da mu ake kiran ba manzon Allah ba duk inda muka fuskanta duk inda muka fita idan muka tashi yin ibada musamman sallah idan mun tashi kallon alƙibla Allah mu dauka sarki ce fasamma wajhillah ku fuskanci zatin Allah shi yasa waɗansu malamai suka ce dalilin saukar wannan aya a fahimtar su shi ne dalilin wani lokaci daga cikin sabon manzana suka yada zango a cikin duhun dare a wani guri to da daddaren nan sai kowa ka san mutane da masu kiyamun laili ko ba irin mu bane in sun kwanta barci sai gari ya waye wani shaidan ke hutsari a cikin kunnuwarsa domin an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi ba Allah ya kwanta da kullun sai sai yake dashi manzo Allah ce ba da shaidan da fi uzunihi aw fi uzunihi wannan mutum ai shaidan ke hutsari a kunnensa duk wanda bai kiyamun laili shaidan yana bai hutsari a cikin kunne domin ɗabi'ar mummina ce masu imanin kiyamun laida shi sa sabai da aka zo aka yana zango kowa ya kama gurin shi kuma ga duhun dare kuma sun yi batan kai kowa bai sani da alƙibla take ba kowa sai share gaban shi kawai yake sallah illa sai ya saka alama ta wani dutse in gari ya waye rana ta hudu ai a gane na gaba take ko in daidai ne ya gane ya daidai in ba daidai bai gane ba daidai ba gari na wayewa sai su ga ai mafi yawa sun yi sallah ba daidai inda alƙibla take ba sai suke tabbayar manzala to wannan sallah ta mai matsayin ta sai Allah madaukakin sarki ce fa aina ma tawallu fasaba duk inda kowa fuskanta ne ku fuskanci zatin Allah a cikin zuciyarku dan gabaskin da yamma duka ta Allah ce kenan Allah shine ke karbar ibada inna Allah lalle ubangiji subhanahu wataala wasi'un shi mai yalwatawa ne ilimin sa yalwatacce ne albarkar sa yalwace take sannan alimin sannan mai fadin ilimi ne ba abin da ya daga cikin sanin ubangiji subhanahu wataala sai Allah madaukakin sarki yace wa qalu ittakhadha Allahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun wannan aya wato raddi ne alal nasara alaihim la'inallah akan kiristoti wanda la'anta Allah tabbata akan su wa kaza man atba'ahum min al-yahud haka kuma waɗanda suka yi koyo da su ta fuskar wato irin shirkar da kiristoti suke daga cikin yahudawa haka kuma daga cikin mushrikai na larabawa da na kowane irin jinsi domin sun yi shirka ga ubangiji tabaraka wata'ala inda su yahudawa suka ware wani annabi daga cikin annabawa suka ce dan Allah ne kaga sun wa Allah mi kishiya Allah baya da dakun bai da bukatar da a inda su ma kiristoci suka ce Allah uku ne Allah yana a matsayin shi na Allah kuma Isa ma Allah ne Maryama ma Allah ce kaga wannan shirka ne zuwa ga ubangiji subhanahu wataala su kuma majusa maguza suka ce mala'iku diyan Allah ne kuma mata ne tsarki ya tabbata ga Allah to dukkan su waɗanda sai Allah ya hada su ya ce wa qalu takazallahu walada sun sun faɗa da bako shine ma'anar wa qalu suka ce itakazallah ubangiji ta'ala wai yayi rukun waladan da kamar yadda yahudawa suka ce wa qalat al yahudu uzair ibn Allah
وقالت اليهود عزير ابن الله Mhm.
وقالت النصارى المسيح ابن الله to me gaskiyar magana ذلك قولهم بأفواههم Mhm.
يضاهئون قول الذين كفروا من a قبل ƙarshe قاتلهم الله أنا يؤفكون ka gani ubangiji ta ce wa qalatul yahud yahuda suka ce uzairu ibn Allah wai uzairu dan Allah ne tsarki ya tabbata ga Allah wa qalatul nasara su kuma kiristoci suka ce almasihu ibn Allah ai isa dan Allah ne wani fasto ne a nan garin da aka tambaye shi wai shi annabi isa ya shiga aljanna ta ah shi da gidan uban shi ai sakare wannan ai sakare ne ko sarki ya tabbata ga Allah wa qalatul yahudu uzair ibn Allah yahuda suka ce uzair dan Allah ne wa qalatul nasara su kuma kiristoci suka ce wai isa dan Allah ne Allah madaukakin sarki ya ce mi zalika qauluhum wayannan maganganu ne da suka fadi a bakunan su magana ba haka take ba kenan me suke yi ƙarya suke yi sarki ya tabbata ga Allah Allah ba shi da da Allah baya da bukatar da mu mutane mu ne muke da bukatar da saboda rauni irin namu wa in ma dai ya taimake ka ta fuskar aiki ta fuskar rayuwa ta fuskar dauko mun wannan addamin wannan jaka imin kaza Allah madaukakin sarki a sama da ne ba shi da bukata a gurin kowa kuma kowa na da bukata a wajen da haka ba shi da da kuma walanta kullahu sahiba ba ya da matar aure wa khalaqa kulli shay ya halicci dukan komi na hobi kulli shay alim kuma sani ne akan komi sadaka wannan maganganun nasu Allah ta'ala ce qatalahumullah ubangiji ya tsine musu albarka kaman qutila kharasun Allah ya la'anci wakareta nan ma qatal ba haka ce ba Allah ya yake suka ce Allah ya tsine musu albarka akan wannan maganar da suka yi da haka idan aka tambaye ka su wane ne wanda ubangiji ta'ala ya tsine musu a gurare daban-daban sai ka ce al-yahudu wan nasara tun a nan gurin Allah ya ce ya za a yi wuda kawar da zina kafin gaba kafiran yanzu na mashirikai da suke hada Allah da wani suna ce Allah na da su ma maganganun koyi ne suke yi maganganun sun yi kamanni da juna da na yahudu da na kirista sai Allah ce katila humullah dukkan su Allah ya tsine musu albarka annayi fakun dan me suke juya baya akan gaskiya suna cewa Allah na da ubangiji ta'ala ya la'anci yahudawa da kiristoci a guri daban-daban Allah ta'ala ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم Mhm.
ذلك بما عصوا وكانوا Ubangiji يعتدون ta Allah ce lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'il Allah ya tsine ma kafarin bani Isra'ila kafirai da ke cikin bani Isra'ila Allah ya tsine musu albarka ala lisani Dawud a bisa harshen annabawa guda biyu annabi farko shine annabi Dauda annabi na biyu shine wai annabi Isa dan Maryama Allah ya la'ance su akan waɗannan harshen annabawa dan Allah ko malamai guda biyu na garin kuma ya aka ce Allah ya tsine maka albarka a harshen sai ka shiga uku lubinan ladina kafaru min bani isra'il Allah ya tsine wa kafirin bani isra'ila ala lisani dauda a bisa harshen annabi da wa isa ibn maryam da harshen isa dan maryama me yasa zalika bima asau saboda yawan saban Allah su wa kanu ya tadallu kuma su ne yan ta'adda amma kaga sai suke daukar sunan suna lakanta shi zuwa ga musulmi ai musulmi ba dan ta'adda bane su ne waɗanda aka sani da ta'addanci a tarihin duniya su ne wanda Allah ya la'ance su a gurare daban-daban don su har Allah zagin yi suke su gaya masa magana da Allah ce wa qalatul yahudu yadullahi maghula وقالت اليهود يد الله مغلولة Mhm.
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا كما- بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ubangiji ta Allah ce wa qalatul yahud yadullahi maghula yahuda suka ce wai hannun Allah jimke yake Allah rowa gare ka ji su ba da Allah ba su wa Allah shari dan sun ma shari akwai mamaki Allah ya ce gullat aydihim hannunsu shine a jimke shine a daure walu'inu bima qalu Allah ta mun tsine musu albarka saboda abin da suka faɗa guri da yawa dan Allah duk wanda Allah tsine mai albarka rayuwar shi ba ta zama to rayuwar kirki ba sai fitina sai fitina shi yasa kace ganin su fitinanu a duniya shi yasa Hitler da yayi tunani ya gani yace waɗannan mugun iri ne ya kamata a kawar da su a bayan kasa ya kuma za shi kokarin akan ya kawar da su duk da ya hada jinsi da su ta wani bangare ta Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya la'ance su bali ya dawo mu basu tsani ya fiku kai fashi hannun Allah a shimfiɗe yake yana bayarwa yana ciyarwa yanda ya ga dama ga wanda ga wanda ya ga dama to da haka Allah madaukakin sarki ya ce wa qaluta kadallahu warada sun ce Allah na da da subhanahu sarki ya tabbata ga Allah bal magana ba haka take ba Allah ba shi da lahu ma fis samawati duk abin da ke cikin sammai wal ard da abin da ke cikin ƙasa dukkan su na Allah ne kullun lahu qanitun duk halittar da ke sama da halittar da ke ƙasa dukkan su ga Allah suke da'a da biyayya bauta suke ma Allah wai ko kun san kafirai ma suna wa Allah sujada ko sun so ko sun kiya dau'an wa karha so da ki dole sai kawa Allah bauta ko da ta wani bangaren gangan jikin ka ne walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha Mhm.
wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal ubangiji ta dace walillahi yasjudu ga Allah kadai ake sujada man fis sama wa'inda suke cikin samai wa man fil ard da wa'inda suke cikin kalkashin kasa da wanda suke tsakanin su dau'an wa karhan ko ka so ko kaki a tilas ko a san rai dole sai ka sujada ga Allah shi kadai sai Allah ta mi wa zilaluhum da inuwarsu da Allah zan tambaye ku in gari yawa inuwar mutum tana ina tana yamma ko idan yamma ta yi fa tana gabas ya isa ya hana ta je gabas ya isa ba to shi Allah ce wa zilaluhum bil gudu wal asal da inuwarsu suke ma Allah sujada tsayya da bare su dolan ka ne sai kama Allah sujada ko kana arni da inuwarka ba wanda isa ya ce shi inuwarsa daga gaba ta kuma yau ba akwai shi to wannan komawar tata daga yamma zuwa gaba sujada ce zuwa ga Allah haka Allah ya ce sahiya da marisi walillahi yasjudu ga Allah kadai suke sujada suwa man fis samawati ko duk waɗanda suke cikin samai gaba daya wa man fil ardi wanda suke cikin kalkashin ƙasa dukkan su ba wanda baya ma Allah sujada bil gudu wal asal safiya da marisi sai Allah ta mi tau'an wa karhan sun so ko sun kiya suna wa Allah sujada ne da inuwarsu udlaluhu da inuwarsu suke ma Allah sujira da haka Allah madaukakin sarki a nan gurin sai ya kara tabbatar da cewa ballahu ma fis samawati duk abin da ke cikin sammai na Allah ne abin da ke cikin karkashin ƙasa na Allah ne ma'adinai ne ruwa ne zinariya ne man fetur duk abin da ka sani karkashin ƙasa wa yake da mallakar shi Allah ne idan kuma ya da'a sai ya hore muku idan ba kuma ya da'a ba kuna da shi ma sai ku zama ƴan Allah ba ku samu samu naku shine namu kamar yadda muke kenan ko to haka ne mana wani tun kafin a haife shi diya da kafin a haife mu dai ana fitar da zinariya a nijar na ga kaso nawa ne a ciki a wata baka ma sanya ake da ita ba muna da arziki ga shi na a ƙarƙashin ƙasa ga shi muna da man fetur amma ba ka iya amfanuwa da shi muna da man fetur a ƙasa amma sai ka tsallaka wata ƙasa ko za ka sha wai ka sayi naka linkin ba linki har guda biyu akan wanda ba naka ba tarka iza kismun tazazza ai ka san wannan an yi raba zalunci ko to wallahi duk wannan abin da zai magance shi rashin bin Allah ne in muka dawo muka bi Allah al'amarin zai canza dan Allah yayi alƙawari ne duk mutumin da yake ayyuka na gari min zakarin a unsa na mutu ko mace من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة duk طيبة wanda yake aiki mai kyau in ji Allah min zakarin a unsa namiji ko mace Allah sai da ya rantsuwa ce wallahi wa falaluhiyan nan wallahi sai na rayar da shi hayatan tsayiba rayuwa mai daɗi da haka ashe ɗa'a ga Allah shi ke kawa sauki a cikin al'amuran rayuwa amma in mu Allah ba kullum muna nan cikin Allah ba ko samu samun naku shine namu idan ka je wata kasar da mu ne yan gudun hijira wai hijira ba ta kawai wace ba ta siyasa ba ta tuwo mutum dan abin da zai ci ne zai bar kasar shi saba'un yana da difilam ko ba shi da shi difilam kin a cikin kasar in baka sa sai ya kasa baka abinci gashi karancin aikin yi barantana ma baka da shi to wannan abin zai kama da canji yin gaskiya da kuma shiryawa tsakaninmu da ubangiji subhanahu wataala saboda arzikin da ke cikin sama na Allah ne arzikin da ke cikin karkashin kasa na Allah ne Allah shi yake da iko a kansa ba wani ba Allah shi ke da iko a kansu ba wani ba idan mun ba Allah Allah maɗauki sarki ya alƙawali zai ba mu idan mun ki bin Allah kuma inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza mutane halin da suke cikin kunci ya kawo musu walwala da wadata sai in su sun canza da kansu to mu kokari mu canza sai Allah ya canza mana sai Allah ya ce badi'u samawati badi'u samawati wal ard wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun ubangiji ta'ala dan ya nuna mana ma shine yake da iko a cikin sammai da kasai dan karkai shaga sai ce badi'u samawati wal ard shine ya kirkiri sammai kin da kasai din da babu su kun ba abinda aka ce badi'u abinda kai shi baka kwaikwayo kowa ba kasan za ka yi mota ko idan architect ne kai za ka yi gida ko za ka yi wani abin nan to sai ka yi amfani da mai kwaikwayon wani da ka taba zanawa ko wanda wani ya zana haka in injin duk abin za ka yi ko za ka yi ko to shi allah badi'u shi ya kirkiri sammaikin bai gani a gurin kowa ba balle a ce ko ko yi shi ya kirkiri sammai bakwai ya kirkiri kasa bakwai gaba daya tsarki ya tabbata ga allah kuma sai Allah yake gaya maka al'amarin shi shi ba wahala bane fa shi yasa idan yayi alƙawari baya sabawa wani kuma sai yayi alƙawarin ya kasa cika shi saboda shi ma da'ibi ne rauni gare shi rauni gare shi akwai da suke gani idan koma ta bangaren siyasa nan da nan in suka samu kaza za su yi kaza mutane su ji daɗi ko kamar sun dauka gaba ɗaya su baya su kasa jin daɗi balle sauran mutane baya kuma a gani yansu in gaya kuke ci su za su baku miya in suka ɗauka su ma yansu rikacin gayan to haka ne mana amma idan Allah ne fa shi idan ka za amuran idan ya so ya zartar da wani al'amari ba wahala ake sha ba baya jiran sai an yi bote ko sai an bashi goyon baya baya jiran goyon baya kowa akan abin da zai idan ka za amuran idan Allah ya shirya zartar da wani al'amari fa innama ka san yadda lamarin yake Allah ya ce ya ƙulu lahu sai Allah ya gaya wa abin kun zama fa ya ƙulu kuma sai ya zama kamar yadda Allah yake so Allah shi kaɗai ke da kuntu ya ƙulu kama Allah duk wani mutum in yace zai ma kaza kawai kallon shi kai dariya ya bai isa ba shi ma talaka ne ka dogara da Allah ya ka huta yanzu kagan ka dogara da wani don yana da kuɗi don yana taimakon ka ko wallahi wata nan kosawa zai Allah kaɗai ne zai baka yau kuma goma in ka zo ya baka Allahu ya gazaba hina tarakal abdu sa'alihi wa bunayya adaba hina yas'alu ya gazaba Allah shi yakan yi hushi ne a lokacin da bawan shi baya cewa Allah ba ne Allah ba ne sai ya hushi da kai amma dan adam yau kace ba ni gobe kace ba ni wallahi ya sake ganin ka ka zo da alama zaka tambaya sai ya canza fuska sai ya hushi sai ga jarababban nan yanzu ya zo ya ce in bashi ka gani shi kuma Allah yakan yi kushi da kai da in baka roƙon shi a inda ɗan adam idan kana bani bani kuma lokacin shi kuma kake isa shi ba za ka dogara da Allah kaka dogara da kowa sai ka huta idan ka dogara da ɗan adam ya ce zai ma ba kana gandun gina da kuɗi ba to sai ranar ta zo irin yau sai a ce ai ba aiki bankuna ba aiki kun ba da kuɗin ajihunsa ana ko ba yi ko kuma ranar litinin ɗin ce ma yana da kuɗin a banki sai a je a ce babu network babu sabis kuma dole ya haƙura shi kai shi yana da bukata wani lokacin zai rasa yadda zai a ba ya bakwace mu najeriya ba ɗan lokaci kaɗan da masu kudin da marasa kudin kowa ka rike kudin kowa ya ke shan wuya ɗan adam ne ba kawai ya ce a yi haka kuma aka yi kuma kowa ya shiga bala'i kana da kudin da ka da kai da talaka kuɗa ba ka iya sayan komi da shi wanda kake da shi an ce ba a so kuma wanda ake son kuma kaje an ce babu daga mutane suna kwana a banki suna barci wasu ma a banki suke mutuwa zuciya su ta buga nawa suka mutu a wannan jiran kudin nan wani ya ke kudin yana so a canza kafin a canza sai ya ga kawai kamar sai zuciya ta buga diya suka mutu to da haka mu dogara zuwa ga Allah madaukakin sarki shine mai badawa shine mai wadatarwa shine in ya baka wallahi ka samu idan ya hana ka to kuma ka gama rasawa kuma al'amuran Allah ba wani wahala ba ne ba kai dai ka nemi yarda shi kawai ya za ka za amuran fa inda ma ya kun lahukun fa ya kun shi in ya zantar da al'amuransa kawai zai ce abin ne zama kuma sai ya zama kamar yadda Allah yake so Sarki ya tabbata ga Allah sai Allah ya ce wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya kadhalika qala alladhina min qablihim مثل قولهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم Mm.
قد بينا الآيات لقوم يوقنون wa ƙarar lardina la ya'lamun waɗanda suke jahilai ne ba su yi sani ba suka cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam laula yukallimuna allah me yasa allah bai mana bayani ba dangane da manzancinka ya huto ƙarara ya ce shine allah shi ya aiko ka me yasa allah bai yi haka ba ka ji shi mai fa autati na aya ko kuma me yasa baka zo mana da aya wanda take nuna alamar kai manzo ne na Allah ba muna da labarin annabi Musa ya zo da sandaka idan sandaka ya zo da hasken hannu idan da hasken hannu ka kai annabi Salu ya zo da taguwa kai idan taka taguwar suka yi ta zanawa a yadda Allah madaukakin sarki musu radi a cikin wata aya yace ai ko wayancan kin ba da aka musu aya kin ba su gaskanta ba ko su gaskanta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata irin aya ce ba kame ba babu aya mafi girma mu'jiza a cikin ayoyin Allah da ya aika manzo Allah kamar alqur'ani wanda zai bada labarin abu shekara dubu da wani abu yanzu ka je ga abin haka ne inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladhi bi إن bakkata أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى ubangiji ta'ala ce للعالمين daki na farko da na dora a banka sadan abota mun yana nan a garin makka da kaje kuma sai ga gashi nan yace inna safa wal marwa min sha'irillah الصفا والمروة من شعائر الله Allah ya ce dutsen safa da dutsen marwa suna daga cikin alamar addinin Allah da kaje kuma ga dutsen safa ga na marwa yake kai sa yi tsakaninsu ƙur'ani kenan ai wannan mu'jiza ce ko zawa suka yi suka ce idan kana so mu yarda da kai ya rasulullah sai in ka sa wata ya rabu a biyu mu ga bangaren guda ya je ya hau dutsen barewu ko ko ya ke ta wata dutsen misali ko ana ne sai kuma ko ya je wancan dutsen so muke mu ga wata ya rabu biyu ɗaya ya sauka a tudu kaza ɗaya ya sauka a dutse kaza kuma Allah ya sanya dutsen abinan watan ya rabu biyu suna kallo wani bangaren ya je inda suka faɗa wani bangaren ya je inda suka faɗa اقتربت الساعة وانشق القمر Mhm.
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر amma مستمر da suka labar su suka ce ka wallahi muhammadu ka kware da dabo Allah ya ce haka kuwa ce to ikita rabatin sa'a to tashin kiyama fa ya kusa tun lokacin ba tun lokacin na daga cikin alamar tashin alkiyama wata ya rabu kuma ya rabu ba dai haka kuwa ce ba to wallahi tashin kiyama ya kusa inda Allah wa in yarau kullu ayatin yayin da aka nuna musu kowace aya yurudu sai su kauda kai akan imani da ita wa yaqulu sai su ce ai sihirin musamman ai akan sihiri ne ya kware kawai mazala ya zo yake ba su labarin jiya da daddare Allah ya yi tafiya da shi daga ɗakin mai albarka Ka'aba zuwa Kudus daga Kudus an kashe har saman bakwai suka ce kai a daren nan tahiyar wajen kilo dubu da wani abu ka yanzu mun yi hira da kai ajiya ka tafi har waɗansu daga cikin musulmi masu ɗan rauni da aka gaya musu suka fara shakka sai da abubakar shi kare a gaba da shi aka ce ka ji mutumin naka abin da ya ce ce me ya ce wai jiya da daddare bayan an gama hira wai an yi tahiya da shi daga wannan ɗakin namu na ka'aba an kai shi kudu har aka yi saman bakwai ya ce ai ina ko wani abin da ya faɗi muku sama da wannan ma haka nan ne daga za ka kira shi abubakar wa as-siddiq amin ya ce wallahi zai yi. in dai shi ba shi ya faɗi ba ya ce to haka ne sai Allah ya gaskata ta subhanallahi asra bi abdihi سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى Mm.
من المسجد الأقصى حرام.
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Mm.
إنه هو السميع البصير kaga sai Allah ya ka aya ya gaskata shi Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga Allah da ya tafiyar dare tafiyar dare ita ake tabbata asra ka san larabci na da fadi tayyar rana da ban sunanta da ban tayyar dare sunanta da ban sarki ya tabbata ga Allah da ya tafiya da bawansa cikin dare minal masjidil harami daga daki mai alhurma shine kaba ila al masjidil aqsa zuwa baitul muqaddas allazi barakana hawlahu wanda muka yi albarka a kewayensa linuriyahu min ayatina dan mu gwada masa ayoyinmu kaga Allah ya tabbatar da wannan ko duk da haka suka ce to su fanta mana kaka baitul maqdis kin yake yaya kofar shi take idan take kallo taga shi na wace Allah ya sanya aka yi zoom ko zoom ake ta ko me idan kana so ka dauki abera da yasa ya kake to da Allah kai ma kai zube balle Allah ga manzansa kawai zube kin daki aka janyo mai kusa yake ba su labari taga shiga ta nan ta ɗaya tana daidai kaza ta biyu tana daidai kaza ta kofar shi kaza ne ya zana musu kace ka mamu da ka tsaya da mu suka ce to shikenan mun yi da ka ba mu labarin ka tafiya gashi ka ba mu labarin yadda ɗakin yake muna da wasu fatake kwamba wanda sun yi bulaguro kuma za su shigo garin nan wani lokaci za su shigo ya ce musu a daidai lokacin da rana ke fitowa da asuba a wannan lokacin za su hayo tudu na guri kaza to shi kenan bari sai mun jaraba ka sai aka sa wani ya je kalli rana a ranar da asuba din sai kawai kai ka sa gaban ka gaba idan rana take mutuwa kana ganin rana kawai ka kwana uhu kai kuma je ka rika kallon tudun nan da ya faɗa kai ma kana ganin sun hau kwana uhu idan uhu ku ya zo daidai to za mu yarda shi manzo ne na Allah ɗaya je tun da asuba kawai ya zana ya kwarawa in rana take hotowa ido ɗaya kuma ya je yake kallon tudun da manzo Allah ya ba labarin fatakin daidai fitowar rana za su kasance a daidai gurin yake kallon gurin kawai wani tudu ne wanda gashi sai shiga garin maka wallahi wani ikon Allah mai kallon rana yana kallon rana ya kwana uhu irin marasa kyan katon ne dama irin mai sauti shi ma mai kallon tudu yana kallon sun hayo tudu ya kwana sai uhu sai zo tare amma da aka suka ce ka muhammadu ka tsara da dabar inna hudallahi wal huda shiriwa Allah zai shiriwa shi yasa babu irin ayoyin da Allah madaukakin sarki bai saukar da wa'annan mutanen ba amma duk da haka sai wanda Allah ya so suka yi imani shi yasa idan ka ganka da imani ka ganka kai riko da addinin ka da sunnan ka wallahi kace alhamdulillah ba da baraka bace ba wallahi kyauta ce ta Allah baiwa ce yanzu wani shi abin da yake burge shi kawai Aisha shi a je a kalli balo sai a kwana ana yana uhu bai gaji ba kuma a tisi ya zo ya kasa barci wallahi ɗa da ubaha suka zana suke kallon balo aka tashi an yi barabar ana mun ciku ne ba ba kana aiko wallahi ba ciku ba ɗa da ubaha ta gani ba nan ba a nan ake yin ta amma sai ka ji mutum yana ƙara gina wai hal ciwon zuciya ya kama shi saboda an ci su wani kuma ya wuta yana yi haina girgiza wai karhi ya zo wasu ci sakirai masu ba ma ba da shi ba kan kuma ce akwai dan balan da aka tambaye shi a duniya mai ya fi so ya ce matar shi ya shi ya da mata guda da ya guda me ka buke amma a duniya ya ce musulmi da musulunci aka ce mi ba ka gani akwai musulmin da kana burge su yadda kake taka balo yadda kake kwallo kake jefawa a karaga ya ce wallahi inda ya san musulmi zai ji daɗi a cikin abin da yake dama ya barbalo gaba ɗaya aikun san waye ko wane ne amma sai ga mutum ya sa rigar fake ya zo saman gaba ɗaya a daidai sau yana ba fake bibin state yana nuna tare yake da shi za ka ga idan aka ce an yi wata balo an ci to wanda ya ci balar da irin askin dai a wannan satin ya gadi su malamu sun yi irin shi tana yi wa damar dullowa da ne da ya kushe ke su ya ga su bari sun yi wani ma irin kayan ma da yake sawa zai nema ya sa saboda lalaci da rashin sani a yau da al'ummar musulmi to ya kamata namu namu ne nasu nasu ba ce ka ce balo ko haram ko malamai sun tattauna akan balo amma soyayya ka zuwa ga dan balo wanda ba musulmi wallahi wannan za ta jefa ka cikin hadari dan almar'u ma man ahabba yawmal qiyama annabi yace duk mutum za a tada shi tare da wanda yake so ka fada da ka fada ranar tashin alkiyama da Allah ta sayo kai da bikam kana gyara ka inda aka kai shi aka kai yana gyara ka to dan me zaka so shi dan me a ba duka ce gidajen da ake balo ranar da ake match ta ƙarshe kaga yadda ake cika shi wallahi kaga yadda ake cika shi wani magariba ma ranar ba zai balla isha bai da dama kuma galibi an fi sa su a cikin kasashen mu musulmi lokutan sallar nan magariba da isha kaga mutum bai yi magariba ba bai yi isha ba cikin shi da yiwa fa a dame dan balan da aka dauki hayashin miliyar da dolar miliyoyi ka zo kana kishin shi kai sakare baka da ko abincin da zaka ci a cikin wannan ya saka shi da rashin hankali me wannan ya kamata a kashi fishatiri a diba kwallo shi iske akwai hankali tare da shi shi bai san da kai ba kana fara da dan uwanka saboda shi kana jin daɗi saboda wai shi kana bakin ciki saboda shi anami wannan wallahi wani abu ne abin takeici da matasan musu gida shi na saka labarin wani limami ana sallah magariba ran nan ake kare wata marsu da za'a yi sai ja sutul mursalati ya rabata abi ba ana sallaba wani hutu na fada wani wani da limami ne bai da hankali ko da sani bai ake zai zo ja mutane don wasu wai sutul mursalati muharaba ta biyu amma a haka bai huta ba to dan Allah irin waɗannan abun kunya ne ya kamata musulmi ya san abin da yake yi Allah madaukakin sarki ya datan da mu to mu koma karatu mu qala ladin la ya'lamun wai da suke jahilai ba su sani ba suke ce laula yukallimuna Allah me yasa Allah bai mana bayani akan manzancin ka ba a wutati da aya ko kuma ka zo mana da aya ga ayoyi da yawa an baiwa manzon Allah kuma sun bayyana aya ce amma da haka ba su imani ba kazalika qala allazina min qablihim ubangiji ta'ala yace ai abin da kaji sun gaya maka ya rasulullah wa'incan kafiran ma da suka gabace su haka suka fada haka suka fada kazalika qala dil misla qawli irin wayannan maganganun da ake gaya ma su ma wayanta haka suka fada sai Allah ce daman dai kafiran da da na jiya da na yau da na gobe ta shaba har qulubuhum zakatan su iri ɗaya ne irin ke da ake wa addini yanzu ita ce aka wa zamanin manzon Allah ita aka yi zamanin annabi Musa ita aka yi zamanin annabi Isa alaihi salam ta shaba har qulubuhum zakatan su iri ɗaya ne mu'minan wayantan su ma irin mu'minan yanzu ne mumini ba abin da yake son sai aikin alheri kun baya mashi wuya amma dan sharifa in sallah ya ji ana kira sai ya ji gaban shi na faduwa a lokaci yayi in ba ya sa sai ta a ashe ta mutanen ce shi ba tafiya ce ya wani dole yana mana tambaya ya ce wai ya ji ayyukan sallah ya shiga yana cikin dakina cin abinci da ya wuta ja wasa sun fara sallah amma masallaci ya yi zala ne wani ne fage tafiya ba da matsayin suka wani yin yasta ba irin wata amsa za ka bashi wani malamin mu ne ya ce yana cikin karatu wani zo mai tambaya yana tambaya ce mai tambaya ka ya ce na zo na tarda wani mutum yana sallah ne mahairar kabbara na bishi sallah ce ta farilla ya ce to ya ce da ya sallame daga sallar da na leka sai daga ba shi da tabji ya yi shiru mana yin sauka amsa da bada ya ce amma sallar ta da sake ya ce kayi daidai a tura za ka ce mishi wanda ya gaba da tabji shi ne matsala ba ta mai tabji a musulunci kuwa a gani a gani ma wahidish to akwai tambayar da za a maka ta addini sai ka rasa ma wata amsa za ka nuna ta ba wannan nan bai sani ba kun bai ma san bai sani ba shi bai ma san waye shi ba tukuna jahilin murakkab kenan Allah dai ya shirye da mu Allah tabbatar da mu tambaya ma idan baka da ilimi wallahi in kai ta ba ta tambayiwa kun ba ta da ausa kenan wanda yake da sani shi yake yi tambaya to shine Allah madaukakin sarki ta shabat kul zukatansa iri ɗaya ne kada bayyana al-ayati li qaumin yu'minun Allah ya ce hakikan Allah ya bayyana ayoyi ɗaya bayan ɗaya ga mutane waɗanda suke masu mi yuqinun masu yaqini masu kankancewa sai Allah madaukakin sarki yace na inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira gaskiya ne wa la tusalu an ashabil jahim Allahu akbar Allah ke Allah da kanshi yake tabbatar da manzancin manzan Allah idan wasu sun karyata ma shi yake tabbatarwa da kansa Allah ya ce inna arsalnaka Musa Allah mu muka aiko ka ya rasulullah bil haqq kuma da gaskiya bashiran ka zamanto mai bishara ga masu ayyukan alheri anna lahum ajran karima suna da wani lada ko salar mai mai mai yake cewa mai girma shine aljanna wa annal ladina la yu'minuna bil akhirah ka ba su labarin waɗanda kuma su yi imani da ranar lahira ba atarna lahum azaban aliman mun tara da musu wata irin azaba mai guba to shine Allah ya ce inna arsalnaka bil haqi bakidan wa nadira mu muka aiko ka da gaskiya ya rasulullah ci gaba ka je ka isar da sakon mu kuma kai mai gaskiya ne mai bada bushara da kuma mai gargadi ne wala tusal an ashabul jahim amma kada kai tambaya dangane da abin da ya shafi ma abota zama a cikin wutar jahim Allah ka raba mu da wutar jahim wutar jahim bala'i ce kusan wuta lahasa ba ta abuwa ba tana da ƙofofi suna daban-daban guda bakwai kowace ka roƙi Allah ya tsare ka daga ita mafi saukin su ita ce jahannama wanda za a ɗauko garwashinta a ajiye wanda ya fi kowa samun azaba sassauka daga cikin yan wuta ranar kiyama shi ne wanda za a ɗora mashi garwashi guda biyu a ɗora ƙafafunansa biyu a kai sai ka ji kansa na ɓigewa ƙwalluwa na tafasa mutane sun kata ka ba wanda ya fi wannan mutum samun azaba a yau shi ne mafi saukin saukin azaba don haka mutum ya roƙi allah maɗaukakin sarki ya mace tsayi da azaba musamman azabar wuta shi yasa ma na daga cikin addu'o'in manzon allah in yi sallah allahumma inni a'udhuka min azabar kabar wa min azabar jahannama saboda azabar wutar ta jahannama kai ɗai bala'i ce wallahi kadiba yadda wuta take da zafi mana kaɗan in ka ɗaura hannun ka fa kadiba yadda kuran in ta ɗan jaka kaɗan fa wanda wannan wutar ta duniya ba ta kai kashi ɗaya daga cikin kashi saba'in na wutar lahirawa ai gangan jikin ɗan adam ba daidai da wuta ba ne sai dai kawai in ƙaddara ta haushi da haka kai da Allah yake musulmi kuma musulmi cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ka kauce wa kadara ka kauce mata tunda annabi ya ce man kana fil ummati dakala janna illa illa man aba duk wanda ke cikin al'umman nan ai zai shiga aljanna sai wanda ya kiya sabai suka ce wa ma ya aba ya waye kuma zai shiga aljanna yace ai duk wanda ya mana da'a ai ya shiga aljanna kuma wanda ya sa amul fa faqad aba ya ki shiga aljanna ne to shi yasa Allah ya ce manzo Allah kadda ka tambaye mu dangane da abin da ya shafi irin azaba da masifa da tashin hankali na wa'inda za a sa a cikin wutar jahim Allah madaukakin sarki ya kare mu da wutar jahim sai Allah madaukakin sarki ya ce walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa العلم ما لك ما لك من الله من ولي ولا نصير وبنجي تعالى ce Annabi sallallahu alaihi wasallam tarada ankal yahudu wal nasara har abadan yahudawa da kristoci ba za su taba yarda da kai ba tace kai mutumin kirke ne sun jinjina maka su baka lambar yabo hatta tattabi a millatahum har sai in ka bar tafarkin Allah ka bi nasu haka ne ko ba haka bane haka yanzu ga mutum yana jin daɗi bature ya bashi lambar yabo ya a ƙarƙashin shugabancin da ya yi a ƙasar shi ai ka saboda ya barambara da Allah ko a to ba haka Allah ya faɗa ba walan tara da ankal yahudu walan nasara har abadan Allah ya ci lan zai kawo ba ba za a taɓa samun ba yahude ko kirista ya yadda da kai a matsayin ka na musulmi ba wallahi Allah ya ce hatta tattabi har sai in sun gano hanyar su kake bi haka Allah ya ce duk yadda sunanka muhammadu ko abubakar ko usman kowaye ka gaba tuni na jinjina maka wallahi ka shiga uku kuma ce tarihin sahabin da alasalatu ladina kulifu gane imamu nawa ya kistanta mana labarinsa a cikin hadisai ingantattu wanda ya rahoto a cikin littafin da sarihi shi wai an sa mashi takunkumi an hana a musu magana ma takunkumi kwana hamsin aka ce kar kowa ya mashi magana ya rasa yadda zai samu wani zai masa magana sai tana ko dan uwan shi wanda yana son shi yana son shi sai ya je tana shi a gonar shi yana aiki a jarjan yace ai ka san ina san Allah da manzon Allah ko yace wallahi kyale ne da na matsa sai ce bil Allahu alam nazo kasuwa ina yawo ba mai mun magana a cikin kasuwa in na je masallaci ba mai mun magana yace ina cikin wannan halin sai ga wani mutum jakada wani bafatake ko wani dan aike daga babbar kasa kamar za a ce wani ya zo daga amerika ko daga france ya ce daga gurin waye suna nashi ma a sarkozy ya tsohon yayi ne bar shi kake france ba emmanuel macron sai ga wani bature yana yawo yana ce a gwada min musewa ne sai ake ta ga hitam kuma ba faransa ne ya zo da takarda gangariyar takarda letter daga president ya ce duk wani iya karatu yana ba takardar sai na bude a cikin rubutun takardar aka ce ai kai babban mutum ne injiniya irinka doktor irinka mai ilimin kaza irinka ai ba irinku ake walakantawa ba mun ji a kasar ku an walakanta ka an hana ka aiki an ki maka magana yanzu abin da muka so da kai ka zo faransa ga biza 100 ga an baka nationalité français san fursan kuma za mu baka matsayi ka zo ya ce ina karanta wannan sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine babban bala'i ma ar ne ya soka ya ce wani ayayi bala'in da bayawa ar ne ya ce ya girma maka har ya baka matsayi ya ce wani ayayi wancan bala'in ma sai ya ce na ciccire wasiƙar na je inda ake zuba shara na jamata wasiƙar fir'auna saboda ya san waye shi ya san wannan ai walantar da ankal yahudu walan nasara hatta tattabiya milatar aiki da wannan ne kawai yace wallahi wannan yahi bala'in da baya ba kuwa kadai matar shi ma ta ake kanta mishi magana ta bar gida matar shi ma kwana 50 ba mai mishi magana yace nake zuwa masallaci in yi sallah a gurin manzon Allah sai daga ta bari ga koya kalle ni ma in ji daɗi ya ce in yana sallah sai ga ya ɗan saci kallo yana kallo na da na ɗan kallo shi sai ya juya fuska shi ta gini amma da aka yi juri da ya amsa kiran arne gare ya zauna a cikin wannan yanayin kai yanzu kai na ka ce ka zo faransa a baka nationality ko aka ce ka zo amerika za a baka nationality kai amerikan da ya san fursa ya kace gani ai tun daga da ka fara mulkin hawa jirgi da sabkar shi amma ce wani aifa layi ne shi sa ko yanzu da kuka lura da wani yayin a cikin minza mai hukuncin Allah ya ga sun sun dauke shi mai rahincin yanzu wannan ya zama nasu da gangariya tun da yaki Allah to shine Allah ya ce wala darda ankal yahudu wala nasara hal abadan kiristoci ba za su taba yadda da kai balantana yahudawa hatta ta tabi har sai ka bar tafarkin Allah ka buna su sai Allah ya ce kulga ga musu inna hudallahi huwal huda shiriwa Allah ita ce shiriwa daidai kin Allah shine daidai ashe duk abin da ba daidai kin Allah bane ba daidai bane amma kaga muka aje tsarin mu muka dauko nasu komi nasu wai kuna tsammanin ilimi ne suka zo barwa da su ba har dan amfanin mu bane ba zamba ce aka musu ake samun su doctor su engineer su sun aiko wannan yaran nasu da in su su ji dadin zance da mu kawai in suna da wata bukata a kowanne zai fassara in sun yi magana shi ne manufarsu shi sa da sai ga muna zama wani abu ai suka lalata ilimin ba sun ka ilimin faransai a cikin kasashen afirka ba ko angale don ku zama wani abu a saboda in sun zo yawon su na duniya yawon buɗe ido yawon shakatawa su samu wani su yi zance da shi kawai shi ya gudu su Allah ya sauke ta shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wani ininta ba ta awa ahun annabi ba ake gaya ba wannan shi ne a tafka tsakuwa don ayata shi tsoro idan har ka kuskura ka bisan zuciyar wa'annan mutanen da aka gaya maka ba da ladija aka bilil ilm bayan bayanai da aka zo maka da su na ilimi a cikin littafi to bari mu gaya maka kaji ya rasulullah malaka minallahi bin wali baka da wani Allah da zai jibinci lamarin ka samu sakar da zama lahiya a rayuwar ta duniya wala nasir kun baka da mai taimako ba shi yasa ba Allah ke kale mu mi ta addu'a mi abashiru kullun da su muke tasa babu muna gudun kasa hushi su zo mana da tsarin da mun san bai dace da al'adamu da ɗabi'unmu ba amma dole mu bi saboda yanmu za su rike a jihunsu kuma sun rike akwai matsala za a samu zanga-zanga da yawa dole a ɗan mai ƙauya saboda su rike ɗan tarko mana Allah ya sauke gaskiya alkur'ani idan ana fassara shi baya dacewa da tsarin da mafiya muke kai saboda shi ba nuku-nuku ne zai fito da abin a fili mu kuma gaskiya tsarin rayuwa a yanzu son zuciya kawai ya fiyawa abin da muke fata Allah tabbatar da mu akan akida ingantacciya da imani na gaskiya da addini na gaskiya da kuma ikhlasi a cikin ayyukanmu Allah ya karbi ibadun mu gaba ɗaya abin da muke da Allah ka ba mu lada kuskuren Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh